من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا شرين لهم بيت صفر جاء النبي صلى الله عليه وسلم مولا لدري هدو لأربعين شدة wanda wuri da 27 ga watan 8 shekara ta 2024 muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin arba'un hadisa yau za mu tashi a kan hadisi na shida hadisi na shida wanda ya ce al-hadithu sadis an abi abdullah an karɓo shi ne daga baban abdullahi al'ummar shi kenan al-nu'mana an karɓo shi daga nu'mana sahabi ne ibni bashirin dan bashir shi ma sahabi ne sana sahabi ne dan sahabi rabi Allahu anhu ma Allah shi kara masa yarda Noman an shi ne wato dan da aka fara haihuwa a garin Madina bayan manzo Allah ya dawo Madina shi ne ɗan da aka fara haihuwa cikin garin Madina na ‘yan garin Madina. Ƙara Ansar, ɓangaren Ansar shi ne farkon wanda aka fara haihuwa. Muna gano wani? Kamar yadda Abdullahi ibn Zubair shi ne farkon wanda aka haifa ɓangaren Al-Muhajiruna cikin garin Madina. Da shi ma ɓangaren Ansar shi ne farkon wanda shekara ɗaya da aka haifi su. duka bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shekara ɗaya da wata biyu a cikin garin Madina aka yi su sun bin duka yana da hadisai guda da yi da goma sha hudu waɗanda ya rawaito daga manzo Allah mahaifiyar shi kuma ita ce Amra bintu Rawaha Amratu biyar Rawaha yan uwa Abdullahi ibn Rawaha Abdullahi ibn Rawaha wanda ake ce ma sha'iru Rasulullahi mawaƙin manzon Allah wanda yake rera waƙoƙi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Umar bin da ya oshi da Umar ibn Bashir ya rasu shekara ta 64 ko da shida ƙaramin sun sabani kuma kashe shi aka an kashe shi ne a garin hims homs muna yin cikin labarai shekarun da suka gabata shekara biyar da suka wuce shida yakin da aka yi na siriya ana yawan garin haɗin garin hims ba wannan garin aka kashe shi Allah ya ƙara mashi yarda. قال يجي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجم أن الله صلى الله عليه وسلم ينأتي إن الحلال بين للي حلال بينيك حلال بينيك أو يا بنيك حلالي أنيت الله سبحانه وتعالى يا بين شيء kamar ruwa halaliya ne ko ruwa dai wannan da za mu sha matuƙa dai ba wani abu yanzu cin masu halaliya ne kamar nama na shanu na tumaki na awaki na raguna na rakuma duka Allah ya halatta mana su haka ne ko kamar me kuma kamar aure Allah ya halatta maka ka aure mace har guda biyu in kana iya adalci har guda uku har guda biyu in kana ya haɗa ya an ka gaba kai halitti sai ka tsaya da guda ta kawai Allah ya sa ku mutu ku shiga aljanna tare da shi kenan ba to alan da Allah subhanahu wataala ya bayyana shi wa innal harama bayyinu kuma lalle haram ma bayyane yake haram shine kaman kaman musu kaman nama alade kaman daskararren jini ko jinin da yake zuba wato ba daskararre ba jinin da yake zuba wurin yanka kaga duka waɗannan Allah subhanahu wataala ya bayyana mana haramcin su cikin Qur'ani da ka da halal da haram duk bayyana suke wa bainahuma tsakanin su kuma mushtabihatu kamar kasuwanci kaga halal ne Allah ya ce wa halallahu al-bai'a Allah ya halatta kasuwanci harama riba ya haramta riba ta kuma riba kuɗi da ruwa ta zamanto haramun ce kuma haramcin ta bayyane yake shi ma ko wa bainahuma tsakanin su umurun mushtabihatu ko akwai lamura da suke bayyana abin nan masu rikitarwa masu kama waɗansu sun yi kama da halal ba ka san halaccinsu ba waɗansu kuma sun yi kama da haram ba ka san haramcinsu ba kowane akwai wanda yake kama da shi kuma ba ka san menene hukuncin shi ba la ya alamu hunna kathirun minan nas da yawa daga cikin mutane ba san su ba ba san haram ne ko halal ba saboda wannan yana kama da halal amma babu nasu da ya nuna halal ba wannan yana kama da haram amma babu dalilin da ya nuna cewa haram ne da yawa daga cikin mutane ba sani ba wannan ya nuna kaɗan daga cikin mutane sun sani su ne malamai domin malamai cikin mutane yan kaɗan ne duk cikin mutum ɗari mutum guda ne za ka samu malami ka ga ba su da yawa duk cikin mutum dubu da za ka samu ɗari malami ko ba ka ba don ka yawancin mutane ba malamai ba ne karancin mutane su ne malamai babanin takar shubuhati duk wanda ya kiyaye shubuhohi waɗannan shubuhohin waɗanda aka yi magana su cewa su ba ran su ba ran gaba istabara da dinihi wa irdi to mutum ya tsira da addinin shi kuma ya tsira da mutuncin shi wa man wata fi shubuhati duk wanda ya bada cikin shubuhohi kuma wata fil haram to ya bada cikin haram wallahi misalin shi kamar misalin makiyayi ne yar'a da yazo yana yin kiwo haulal hima a geban wurin da aka iyakance wurin da wani ya diba na ya kiwo ya shi yana kula da shi iyakan wurin wani kenan kai kuma ka zo kana kiwo misali kamar kana kiwo cikin gandun ƙasa to bai kamata ka shiga gonar wani mutum to kamar misalin wato mutumin da yake kiwo ne gefen iyaka yushiku ya kusa an yabta a fihi ya je ya yi kiwo a cikin shi a cikin gonar wani kenan ko ala ku saurara wa inna li kulli malikin kowane sarki yana da hiba yana da gandu duk sarki yana da gandu ko duk sarki musamman sarakunan gargajiya ala ku saurara ma'ana gona duk sarki yana da gona ko gonar sarki za ka ganta ta kai garuruwa sarki na yin ta ba don ya tsara jikinta shi kare ba da shi da talakawa don abin da ya noma shi zai raba ma dogaran shi malaman shi malaman shi talakawan shi a yi ta raba musu kusan abin da sarki za a ɗauka ciki ba ya wuce kashi ɗaya cikin biyun duk sai ya raba ma mutane yin za ke riba da yawa kuma shi za ya kashe kuɗin da za a aiki wurin a yi shuka a yi noma a zuwa a yi girbi a sussuke duk shi za ya biya da ƙarshe kuma ya zo ya tarwa da talakawa to duk sarki yana da wannan shi ake ce ma hima ala ku saurara wa inna hima Allah lalle iyakan Allah subhanahu wata'ala maharimu shine abubuwan da Allah ya haramta ala ku saurara wa inna bil jasadi mudghatan lalle akwai wata tsoka a cikin jiki idza salahat in ta gyaru salahal jasadu kulluhu jiki ya gyaru gaba da shi wa idza fasadat idan ta lalace kuma fasadal jasadu kulluhu jiki dukkan shi ya lalace ala ku saurara wa yi alƙalbu ita ce zuciya wannan hadisin hadisi ne ingantacci kamar yadda muka gani hadisi ne ingantacci ma da yace rawahul bukhari wa muslimun bukhari da muslim suka rawaito shi ana muttafaqun alayhi wannan hadisi malamai suka ce banda da umaru sahabi bakwai ma ya rawaito shi yana ibn abi talib ya rawaito wannan hadisi dan shi ma al-hasan ya rawaito wannan hadisi abdullahi da abbas ya rawaito wannan hadisi abdullahi bin umar ya rawaito wannan hadisi Abdullahi dan Mas'ud ya rawaito wannan hadisi. Ammar bin Yasir ya rawaito wannan hadisi. Jabir bin Abdullahi kuma hada da Numan sun takwas ne. Zaka ba Numan kare ya rawaito shi ba sahabi takwas har da Numan suka rawaito shi. Kuma wannan hadisi malamai gaba ɗaya sun yi jima'i akan yana da girma kwai. Kuma yana da yawan fa'idodi da yawa. malamai kuma sun yi magana cewa yana ɗaya daga cikin hadisan da ake nunawa waɗanda suke da ɗimbin fa'ida waɗanda suke da dubban alkhairai waɗanda suna daga cikin hadisan da ake ƙirga su yin musulunci ya yi sai ya dawo wurin su abin da ake yi dole sai an yi da su komi da ruwan ka kenan suna daga cikin hadisai waɗanda ake ce ma komi da ruwan ka su ba a yi sai da su yasa masu malamai suka ce wannan hadisin wato ɗaya daga cikin ukun hukunce-hukuncen musulunci ne yake magana in karɓar hukunce-hukuncen musulunci gida uku to siya da ke kashi ɗaya wasu malamai suka ce ɗaya za a ɗauka cikin hudu da kuma duk wanda ya zarfa tunani a cikin wato wannan hadisi zai gane cewa lallai hadisin yana tattare da abuwa saboda ya kunshi ya kunshi halal da haram sai ka gaya mana yaushe ne ba za ka ci halal ba yaushe ne ba za ka sha halal ba yaushe ne ba za ka sanya halal ba yaushe ne ba za ka shiga halal ba yaushe ne ba za ka hau halal ba kullum sai ka sanya halal sai ka sha halal sai ka ci halal sai ka shiga halal kullum gidanka kayanka takalminka hullarka salularka abincinka ruwan shanka shayinka kullum haka kullum kana bukatar wannan hadisi muna gane wani yana kaga fa'ida shugaban biya ce ana buƙatar shi kowane lokaci saura ga tuna hadisi ne wanda yake da girma kwarai kamar yadda dukkan sauran hadisai suke sannan kuma bayan magana akan halal da haram hadisi yana magana akan mi abin da ke gyara zukata da abin da ke ɓaci zukata ka taɓa rabuwa da zuciyarka akwai ranar da ba ka tare da ita a kullum kana tare da ita sannan kuma hadisi yana magana a kan wato nisantar abin da baka san hukuncin shi ba ko abin da baka gane hukuncin shi ba to kamata ya gaban shi ka rabu da shi shine mai shi shine kwanciya hankali kamar da manzala ya ce da'a ma ya ribuka ila ma la ya ribuka kamar abin da yake sanya ka shakku ya zuwa aikata abin da ba ya san ka shakku to ka zo kana abu kana tunanin ka yi daidai ko ba ka yi daidai ba to kamar shi kawai wanda hadisi yana da gaskiya da san da ke koyar da wannan kuma magabata sun tsaya a kan wannan hadisi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya masa shi yana tsayawa da abin da ba su san hukuncin shi ba to suna tsantsani da shi alhassan al-basri ya ce mun tardo waɗansu mutane suna barin babi ɗaiɗaiɗaiɗaiɗai har guda saba'in na halal don tsoron kada su je su bada a cikin babi guda ɗaya na haram saboda haram guda ɗaya sai su bar halal saba'in saboda mai saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba man ittaqa shubuhat wa qad istabra li dinihi wa irdi dan haka shi kenan sai su kaurace ma musu abu saba'in kuma ga labarin sai na bakar sidi radiyallahu ta'ala sai na bakar yaron shi bawan shi zo ya gaya mai cewa bayan ya bashi abinci ya ci sai sai na bakar ya ce na ka samu wannan sai ya gaya mashi ya ce ai bokanci ne tun lokacin tun jahiliya ba biya ni ba sai ne tun ya ta biya ni da sauran abinci bukancin ma na ƙarya ya ce ban ma iya bukancin ƙarya ne kuma Allah ya sa abin ya ci sai yanzu aka gana aka biya ni duk da na baka ya sa hannun shi cikin baki ya amayo abu ya ce ba ka gaya mani kayan haramu ka bani in ya bari cikin cikin shi ba wani abu tunda bai sani ba ba Allah ma ba zai kama shi ba amma saboda tsananin mi tsananin dai mutum ya rabu da abin da yake haramun ko abin da yake da rikici a cikin shi saboda tsananin da ke da magabata ko mutum ya yi abu sai ya dawo ya bata wannan abu saboda haka magabata sun yi aiki da wannan hadisi kwarai da gaske ba dan komi ba sai saboda su tsira da addinin su Abu Zar al-Ghifari radiyallahu ta'ala ne yace cikar tsoron Allah shine bawa ya kiyayi wato Allah subhanahu wataala da barin wani abu daga cikin halal dan tsoron kai ya zama to haram halal ne amma ka bari dan tsoron kai zama to haram Allah sallallahu sai ga dabino ga hanya ya ga dabino cikin daki ai ya ji zadan ka cika da dai kan ci kaji na sadaka mu ko ba mutum sadaka kaga hanyar ne yayi san na sadaka ba ne ko ba na sadaka sai ci abin shi ya hannu tunda bai tabbata na sadaka ba amma tsoron kai zaman to sadaka kuma haramun ce gare su ya bar shi sallallahu alaihi wasallam akwai ɗaya daga cikin magabata tabi'i ne Ibrahim ibn Adham mutane ne masu gudun duniya masu tsoron Allah cikin makka bakin kama ya aka ga ya abin nan mutane na tashar ruwa yana tsaye ana shan ruwan zanzan ana ta zura guga ana yi ruwa sai wani ya ce Allah gaya ta mana ana tashar ruwan zanzan ba ka sha sai ya ce wallahi da yana da guga da na zura na yi me yasa ya ce saboda wannan guga ta sarkin makka ce tana yiwa ta zalunci ce kana iya tasu kira ba ke neman gudun mawar gudun shugaban neman yarda kake ta shugabanni su zan kare su kama a biyu da kuma kare ga ruwan zanen kwaru ko ba sai yi cewa inda yana da guga da ya zira ya yi ruwan ba ya yi aka ce ba gago ya ce a ta sarki ce kuma wanda sarki sarkin mata ka yi tunanin sarkin mata ya zalunci zaluncin da ma guga ita ma ta zalunci ke ka yi tunanin haka amma saboda tsananin kiyayewa bayan Allah haka suke. Saboda suna buga mana kyakkyawan koyi a cikin rayuwa. ba yadda za a yi da sami tsira sai mun bayan yayin tasu sai mun koyi da su sai mun kokarin kamanta irin ayyukansu wata shabbahu in lam takunu mithlahu ku yi kokarin kwaikwayon magabatan ku koda ba ku zama to irin su daidai da daidai ba inna tashabbuha bil kirami fala lalle yin kama da manyan mutane ba alama ce ta tsira Allah ya ba mu damar fahimtar su annabi sallallahu alaihi wasallam yace innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun lalle halal bayyane ki harama bayyane ki me ake ce ma halal shine abinda Allah ya halatta me ake ce ma haram shine abinda Allah subhanahu wataala ya haramta kuma duka Allah ya bayyana su a cikin Qur'ani ko zaka ga Allah subhanahu wataala ya ce uhilla lakum laylatas siyami wa ila nisa'ikum ko Allah subhanahu wataala ya latta muku saduwa zuwa ga matanku a cikin daren azumi wanda libasu lakum wa antum libasu lahunna kuma Allah ta'ala baya ce hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukh wa ummahatukum allati arda'na wa akhawatukum min ar-rida'a wa ummahatul nisa'i wa rabaibukum allati أجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله alaikum sai ce wa uhilla lakum ma wara wa uhilla an halatta muku abinda ba wannan ba an haramta muku mata bakwai mata goma sha hudu aka haramta muku to wanda ba su kuma halal ne gari to kaga da haramci da halalci duka ya zo a cikin a cikin alqur'ani to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bainahuma umurun mushtariyat tsakanin su akwai al'amura waɗanda suke masu rikitarwa masu kama da haram da masu kama da halal kamar misali ka tashi da sayi cikin gidanka ba ka da koda da kada ta tunanin gane yin sayi ya tayi za a yi ko da kake daga matashin kaka sai ka ga yan goma goma guda biyar to nawa ne haka ka san musu ne kai da baka da su matashin kan ba wani wuri can wani wuri wanda ka dade baka ji ba matashin kanka wanda da za ka kwantawa ma da za ka kwantawa sai da ka karkare shi ka san baka da su kaga ba ka yi aiki ba ka yi aiki irin aikin magaba kai yanzu an kame da abin naka kun ba ta ko ina ba ma Allah ya gada biyu yana tunanin na halal ne ko na haram kai kawai kudi an kame da su nan ba kamata ka yi aiki da su ba ba kamata ka yi koyi da magaba da za a kai ta tunanin ko kuma kana sa hannunka a biyunka sai ka ji gudu kuma kai ka san ba ka rako da lana kai kai do asawaki sai ka ji motsin takardu ko da kai do sai ka ga yan jikka jikka ne guda goma ne jikka goma tana yiwa wani yana gauga wani ya sa aljihun shi ya sa shiga aljihun Haka ne ne, ya sa wa aljihun shi ya sa maka. Yau ma da gangare ba. A ya ba ta ya ne da kuma mutane na. Ya da zan ka tuntu wuri ba haka ne. Ba na mai su wani ba cigiya. Ba gangare ha? Ka tuntu wurin, kai ma an tuntu naka kenan. Ba ka nema. an san zuciya ne wani na ba kai ba da gina ka ba ma ka kai da wani jiro da wani wannan shi yake ce mun shuba malamai suka ce kamar bako ya zo gari da kaya zo da kaya yana talla kaga shuba ce ba ku san shi ba amma yanzu ka kawo muku talla kaya shuba ce amma mi ba wajibi ne sai kun yi bincike ba kuna iya sayan kayan amma dai akwai bincike akwai shi ba a ciki da abubuwan da malamai suka yi sabani su ma duk shi ba ne halal ne ko ba haram haram ne ko ba haram to su ma duk shi ba ne kamar mutumin da yana mu'amala ta halal kuma yana mu'amala ta haram sai ya dauki kuɗi ya ba ta yaya ɗan kasuwa ne sosai amma kuma yana da gidan giya in ya baka kyauta yaya kuma gidan giya babba in ya baka kyauta yaya na giyan ne ko na wancan bangaren kasuwa na karo ko ma'aikaci wanda ma ka tashi ana cuwa-cuwa akwai cuwa-cuwa wurin ya baka ma'aikacin gwamnati ne ana biyan shi amma kuma wurin ana cuwa-cuwa akwai cuwa-cuwa da ba aikin gwamnati ba ce ana cin hanci ana cin baki ana cin ido ma wani kwamfi ya yi in ya baka kyauta ya za ka an sa ko cewa za ka yi a kaga dai akwai mitini akwai shubuha akwai mushtabahat sai malamai suka ce to irin wannan wanda cikin kudin shi akwai haram akwai halal to ana dibawa a ga wani ya karfi in ka tabbata cewa haram ya yi karfi to ka ci kudin shi in kuma ka tabbatar da cewa halal ta yi kari to ya halatta ka ci in ya baka sai ka ce to na halal ne wanda halal na da kari a cikin kudin shi Allah ya samu dace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bai da huma umurun mushtabihat Annabi sallallahu alaihi wasallam ce faman ittaqa shubuhat faqad istabra bi dinihi wa irdi duk wanda ya kiyaye shubuhohi to hakika ya kubuta da addinin shi da mutuncin shi. Ma'ana ya nemi ya tsira da addinin shi kuma ya nemi ya tsira da mutunci. Addini dai mun sani shi ne ibadarka, mu'amalarka da Allah subhanahu wa ta'ala. Irdu kuma shi ne zuciyarka, rayuwarka. Addinin musulunci kuma wato ya shar'anta mana mu kubutar da addininmu daga dukkan abin da zai bata shi. Ma'ana mu yi ƙoƙari mu yi addini mu tabbatar da lokacin da muke addini wanda Allah ne ce wanda annabi ya ce. Domin kubutar da addinin muke. Mutunci kuma mu yi ƙoƙari duk wani wuri da za a ɓata sunan mu ko a zarge mu mu bar tsaya wannan wurin. In ba dole ba. Manzo Allah ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yaqifanna mawaqifat tuhani. wanda ya imani da Allah da ranar lahira to kada ya tsaya wuraren da za a zargi shi me kai ga wannan wani wurin da ake zargi mugun wuri ne wurin mugaye ne wurin marasa mutunci ne marasa me kai ka wurin ba wani ce shugaban shugaban malami da wadanniya muna gane ko da kana da gaskiya maza Allah ya ce kar ka tsaya wannan wurin abin da kai ka kai maza kamar wannan wurin saboda na shiga ban dauka ba ba da yadda ba rawar ba yana yana cewa iyaka wa ma yasbiqu ila al-qulubi inkaruhu kakka yarda ka aikata abin da kana yin shi da gaugawa zukata za su kyama wannan abu wa in kana inda ka ce zaru ko da kana da uzurin da zaka badawa wato kakka yarda kai faruba sami'in nukran la tastati'u an tusmi'ahu udhr so da yawa mutumin da wato ya ji wani mugun abu da ka aikata to ba wani da za a yi ka gaya mai kuma ya yarda musamman irin mutanen ko ba gaba daga dumin zalla yana cewa kai abin da za ka tsira domin wani inda ya ji magana cewa ba mana tun da kai an wani kaza ya yi kawai kayi kayi ya ce ina a inda ba yi ba yi ba ba a gaya mashi wani sai kawai akwai magana kawai in ke nan dole da kan kan sai tuna wannan abu to sai na rece kar ka yarda ka aikata irin wannan abu wanda mutane da gaggawa za su kyamu shi saboda sai an dade ba a yarda da kai cewa kai mutumin kirki ba ne sa'an na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza ahadatha ahadukum fi salati فليأخذ بأنفه ثم لينصرف Allah ya ce rana sallah mutum ya hadasi ya kai iska ya gama mutum ya kama hanci ya nuna haƙori yake a wajen duk wanda ke kallon ka kayan sai ka kaya haƙori amma mutum ya kawai kayan ka sanar da ka sada da ba da zai yi mai yawa tana da ya kasa da kyanci da sai da mutunci da ne amma an kai haka maza na yawa da shi kai da hatu ba da ba duk wanda ya zo cewa da wani yaya haka na bi kai haka ya koma da ku ya ce mu shi koma ko da ne shi nan na na da wannan kaga ba wani zargi bane mai wani abu amma dai ba dadi a ta fahimta ka cewa ga abin da ya daga da masallaci amma duk da haka na nan sun lari zai cika kama hancin da ya wannan duka don mutum ya tsira da ni ya tsira da mutuncin shi ne domin shi wani ko cikin sallah ta kadaranci ne ka yi daga masallaci ya gara ana fushi da dariya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to in mutum ya kiyaye abubuwa waɗanda suke da rikici ya kubuta da addinin shi kuma ya kubuta da da mutuncin shi ko sai manzo Allah ya ce kuma waqa fi shubuhati wa fa'atul haram duk wanda ya bada cikin shubuhi to ya bada cikin haram ko dai ya bada cikin haram yana tsammanin ba haram bane ko kuma a ya kusa ya bada cikin min cikin haram a cikin larabci akwai irin wannan kaga zahiri an ce ya bada amma abin da ake nufi ya kusa badawa domin masu misali suna cewa al-ma'asi baridul kufr sabon Allah sako ne zuwa ga kafirci sabon Allah shan giya ko wani abu to hanya ce ta ana ma mutum tsoron kai wani kafiri wata rana muna gane ko amma rana daya kaga mutum ba zai gani ba wani da makami ba amma yau da gobe yau da gobe yau da gobe an ka saba ta kame da sabala ba komi ba kafircin ma dauka shi ba ke ba na mun zuciya ka zama daga sabon Allah muna ganewa ko kuma ga yana cikin alkur'ani Allah subhanahu wataala ya ba mu labari game da banu Isra'ila wa yaqtuluna al-anbiya'a bighayri haqqin dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun Allah ya ce suna kashe annabawa da haƙƙi ba. Me yasa suke kashe annabawa? Saboda sabon Allah da suka zanki. Saboda ta'addancin da suka zanki. Shi yasa zukatan suka mutu har suka kai suna kashe annabi. Kaga daga ina suka fara? Daga shiriri ta da shegantaka da ta'addanci. Ta abin ya kai ga kashi wanda a duniyar lokacin ba mai daraja kamar shi annabi. Wasu kashe shi. Wani lokaci ma ce sun kashe annabi dubu ɗari. rana ɗaya suke ta kashe su kamar tumaki ko tumakin garin nan ka zo ka samu ba ba yanka su kai kai ta kashe su wannan dukiya ce ko haka nan kai kai kana kana ta saran su da da da abin nan kana ta dazan su da adda ka san kai banna da yawa balle mutum kuma mutum wani iri annabi to me kai su ga haka saboda sanni sanni ne daga wani mataki ne zuwa wani mataki ya suka matakin kisan kai kuma na annabawa Allah ya kiyaye kamar yadda kuma zala ya faɗa ce la'ana Allahu sariqa yasriqu baydatan fatuqqa yadu Allah yana tsire ma barawan da yake sata ya saci bai a yanke mashi hannu sai wannan da dana da shi wa yasriqu al-habla kuma yana sata igiya wannan wanda ake kalma da mai da ita a kama shi batun kwakwar yadda sai a yanke mashi hannu ai ka ga annabi sallallahu ba wai yana nufin saboda kwanne ba a daga satan kwai ne har ya kai sace abinda ya kai matsayin ya yi sata a yanke ne shi da abinda mazala yake so ya gaya mu madon ne sai ko ka san farka sata ba a yanke ba ba kai kwaya ne ba ko da bai kai mi ba bai kai matsayin a yanke hannu ba muna fahimta ko to haka nan ne nan malam sallallahu alaihi wasallam yake nufi da a wa mawata fi shubuhati wa ta fi harama na ya fi sabadawa a cikin bi ya fi sabadawa a cikin haram kuma da Allah sallallahu alaihi wasallam yace alaina bil jasadi alaina li kulli malikin ko hima lalle ku saurara kowane sarki yana da wato gonar shi yana da gandun shi wa inna himallahi maharimu lalle gandun Allah subhanahu wataala ko kuma gona Allah subhanahu wataala shine haramun abubuwan da Allah ya haramta shine Allah ke ce mutum ka hududu lahi wala taqrabu wa kun fala ta'tabu dokokin Allah ne ga sunan kada ku tsallake su ku tsaya daidai su tsaya nan ku yi ta kiyo bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala inna fil jasadi mudghatan saurara lalle a cikin jiki akwai wata tsoka tsoka ita ce mu karshe manzon Allah ya ce wa hiya qalbi ita ce zuciya zuciya tsoka ce wanda take koyo a cikin jiki kuma akan ta ne gaba daya dan adam yake tafiya ga rayuwar shi tsoka ce ya kararrama shi yasa manzo Allah ya kira ta da mudgha karamar tsoka ce amma tana da girman tana da girma aiki wanda dan adam baya rayuwa ma sai da ita kuma ba abin da za yi sai da ita ba abin da za yi mai kyau ko mara kyau sai da zuciya cikin gabobi kuma ta yi kowace gaba da aiki ya sama a malamai suka ce an kira da suna alƙalbi da larabci saboda tana juya birkicewa da ke ko a gaba sai ta juya ta juya daga kyawu zuwa ne zuwa rishin kyawu daga alkhairi jujjuya a cikin shi sa su tsayata da alƙalbi alƙalbi a da larabci shi ne juya birkice abu da zuciya da kuke birkicewa saboda haka gyaruwar jiki gaba ɗayan shi yana biyowa bayan gyaruwar zuciya in zuciya ta gyaru to jiki yana gyaruwa haka ma lalacewar jiki yana biyo bayan lalacewar zuciya in zuciya ta lalace to jiki ma ya lalace duk waɗansu manufofi da ke ga mutum da duk wani motsi da mutum za yi mai kyau ko mara kyawu to sakamakon zuciya ne in zuciya ta yi motsi na alheri sai ka aikata alheri in ta yi motsi na sharri kuma sai ka aikata yi sai ka aikata sharri haka zuciya ne ma'ana dai zuciya a cikin jiki kamar sarki take a cikin gari shi kuma jiki da gabobi gaba ɗaya kamar talakawa yake ko kuma kowa ya san in sarki ya gyaru talakawa ma za su gyaru kuma ta shekantaka da ake in sarki ya ce yawa barka ba a manta saboda an san in aka ke bari zai sa gari a hana ta yana da bulala yana da sanduna yana da bindiga yana da komi komi yana iya sawa ya maka saboda ya hana ka kafiya in ya gyaru kowa zai gyaruwa in kuma ya lalace to kowa ma sai sai ya lalace wasu malamai suka ce zuciya kamar ruwa take jiki shi kuma kamar gona yake ruwa shi ke shayar da ni ke shayar da gona saboda haka ruwa in yana da daɗi gona za ta yin daɗi ruwa in ya lalace gona ma ta lalace to haka zuciya take tare da mu wasu kuma malamai suka ce a zuciya kamar ƙasa take kamar gona ce kamar ƙasa mutum jikin mu shi kuma kamar ciyawa yake Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wal balbu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idni rabbih wal ladhi khabutha لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات قوم يشهدون zuciya tana da muhimmanci wallahi in ta lalace maka ba abin da zaka yi Allah ya karba Allah ba ya karba sallar da zuciya ta mata da ba ya karba azumin ka ba ya karba karatun Qur'ani ka ba ya karba komai na ka ba ya karba wai ba ka zuciya mai kyau saboda muhimmancin zuciya ba aka haiko mala'ika Jibril sau biyu yana fasa jikin annabi sallallahu alaihi wasallam ya wanke mai zuciya don muhimmancin ta maka gasa annabi alaihi salatu wassalam to me ke gyara zuciya abin da ke gyara zuciya ba da bai suka ce abu biyar ne na farko shine karatun alqur'ani tare da hankalta abin da kake karanta yana sa zuciya ka ta gyaru kai karatu na natsuwa ba ka tunanin komai sai karatun qur'ani lokacin da ka buɗa kana yi ko lokacin da kake karanta shi da kai ba ka ganin komai sai girman Allah wannan yana ƙara ma zuciya kyau zama da yunwa yana ƙara ma zuciya kyau zama da yunwa ba barin ciki ba abinci raba ciki da abinci yana sa zuciya ta yi in kana yunwa me za ka tunani yunwa ce kawai ba ka tunanin mugunta ko ke ta ko bakin cikin wani kana da lokacin wani da gani yunwa ta kai yunwa cikin ajin bayan la'asar ba shi kenan komi ba ka tunani sai abinci tabbas da kuke kawai ba ta wani ba za ka zuciya sai ke sa aka ce a zanki azumi mana azumi zuciya tana gyaruwa kana kakkaɓe wata duk wata dauɗa da ke cikin jikinta na mugayen ɗabi'u saboda ka zuciya tana gyaruwa da da me da ainihin wato raba ciki da abinci in dai baka cin abinci da yawa to ko kuma in ma za ka ci abinci ta kai kan kai duk wanda yake ci abinci sai ya ji da kira yake shiga da duk shiga cewa da shi abu na uku shine kiyamun layi tsayuwa dare ko kokari kullum ka tashi kai kai tsayuwa dare yana gyara zuciya ko da minti 20 za kai ba wai an ce dole sai an raye da duka wanda kake iyawa shi za ka to yana sa zuciya ka ta kyau da kuma yin addu'a da roƙon Allah da kaskantar da kai lokacin sahur abu na hudu ke ƙarshen dare wanda daga shi sai a salatu khairu min nan wannan lokacin lokaci ne mai albarka ka tashi ka zanki addu'a kana roƙon Allah subhanahu wataala Allah zai gyara ma zuciya ka wannan lokaci abu na biyar shine zama da mutane kirki babu shi ake zama da maɗaukin kanwa in ka zanna da mutanen kirki shi ke na kai ba sai su buga ma kirki ka zanna da mutanen banza sai su buga ma kirki Allah ya samu dace saboda ka zuciya tana da muhimmanci ya kamata a ce mun kula da ita mun ba ta muhimmanci mun gyara ta to zuciya kuma tana da ɗabi'u mara kyawu da yawa wanda ba yadda za a yi mutum ya kai wurin Allah subhanahu wa ta'ala sai ya raba kan shi waɗannan ne. Ɗabi'u mara kyawu su ne kamar ƙyashi. Mun san ƙyashi ko? Ko kaɗan mutum da wani abu a fahimta daɗi. Ko kuma ƙeta. Ka hana mutum, kai yadda za ka yi ka hana shi ka ga ya samu abu. wannan ciwo ne shi ma duk mai shi ba ya shiri da Allah na wurin wannan rayuwar da kuma hasada wannan ka gani kana ta jan haushi shi ne algirlu ya shi kenan alhibdu kuma shi ne bakin ciki keta kai ta kokarin ka ga mutum bai samu ita kuma hasada bayan mutum ya samu kai ta wata Allah ya raba shi da abu in ilimi ne in kuɗi ne in aure ne in ɗiya ne in aiki ne duk abin da yake na nema ne sai ka zanki mi ka zanki watan Allah ya sa abin ya kuce mashi wa hasada ke nan duk waɗannan cututtuka ne na zuciya da rowa rowa ma mai ita ba shi da Allah don wadowaci da kuma mi mako ko ruwa ke mako shi ruwa shi ne ka ba kanka ka ba na kusa da kai amma na nisa da kai ba samu ita kuma shi kuma mako kowa ma ba a ba ya samu haka Allah ya baka ne masu yake ta wahala ta wahala in yi magana ka ce ai koyon kurwa to kurwa ce in mutum na bayyana su daga ya hasara sun da mun ta wahala kai ta makurniya kana boye abu ba mai ci da kai da mutane duba wani ke ci da wannan ma bai shi ba shi da Allah duk mai wannan ba da zuciya mai lafiya da kuma girman kai wanda Allah ya fassara girman kai cewa shi ne wato na mutane da kuma kin gaskiya game da mutane ba kowa ba sai kai ne kowa kuma wanda sai gaya ma gaskiya ka ɗauka da duk mai wannan shi ma baya da wani kyawun zuciya da kuma rena mutane izgi da yake mutane izgi mun gane ko? Kawun misali mutum ya zo ya ce maka da Allah ka taimaka mu wannan haihuwa aka mutu bayan masara ma bayan ka ce yanzu kai wata tara da aka yi hanyar ko bayan masara ma da ƙarfi ne ko ya zai ba sai Allah ya bada ba ya kamata ka gaya nan magana ba iya wani shi ba na ganje shi ba ne jarabawa ce daga Allah sai ma da ta same ka ya kamata a ce ma wannan bai da shi ko kuma mutum ya ce ma yana neman ka taimaka mai da rabu ko da abin da zai kara shi rabu ya kara gaya mai irin wannan magana yanzu kai wata tara ko kullum ka aji jikka jikka zai na samu jikka jikka
ɗari dala dala ma ba ya ba ya bai kamata wannan da izgi ne ba a gaya mace da wannan magana in ba ka ba shi sai ka ce to Allah ya hori Allah ya hori maka Allah ya baka ba shi ke maka ba zai gaya mai wannan magana izgi ne ko kuma riya duk wanda Allah ya jarraba da zuciyar shi tana san riya to ba ta da lafiya wannan zuciya ko abin da za a yi yana yi ne don mutane su gani na'am ko kuma don mutane su ji da abin da za a yi sai ya gaya ma mutane shi kare ya bada cikin dare kuma ya zo ya ta gaya ma mutane ainiya ya yi raka a gudu ya ji an biyo wani ɓarawo da gudu shi ibada yake so ku san yana cikin ibada yake duna bayan zai wuce wani ta yi ibada ka ba wanda ya sani sai Allah shi kenan Allah ya raba maka asiri ko ya maka raba maka asiri da magirci kaini da sharri da zagon ƙasa ba wannan duk mai shi zuciyar shi ba ta da kyawu da mai kwarai da tsananin kwarai a kan rayuwar duniya kwarai zai ta kwarai kan duniya kan kuɗi kan abincin duniya kan nama ya ta jarabar duniya wanda yake da jarabar duniya ba ya da lafiya ya kamata ya je likita ba ya magani shi je wurin malamai su gaya mai abin da ya kamata. Sarka dai likita ba, likita zai ba da kwayoyin bayan su. Kwayoyin suna wurin magani. Walau dawa ka kullu tabibi da'in bi ghairi kalam rabbi ma shafaka. Duk likitan duniya in zai maka magani, in dai ba da maganin magana Allah ba zai yi maka magani ba. Kan waɗannan cututtukan da muke ta zamu ba, wanda ke maganin su shi ne magani. ma ya gaya ma Qur'ani ya gaya ma hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sa'annan kuma da wato rishin yarda da kaddaran Allah kaddara ta same ka ya kamata ka nuna al'amarin ka da Allah to rishin yarda da kaddaran Allah ma ba yana nuna mu shi ba da rayuwa su su duka zuciya jama'a yawa ce gare su amma dai kamata mu tsaya haka nan muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sa duk ba mu da waɗannan cututtukan ba mun kuma muna da Allah ya cire wani su da wani domin babu wanda za a shiga aljanna yana da su yan gyara Allah ya sa mu gyara in kuma ba da su Allah ya nisan da su daga gare mu amin ba za a kira sallah a cikin
Thank you.